أكبر الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن ولنعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على أعمالنا صغيرها وكبيرها وسيحاسبنا عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يقول القائل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يقول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عباد الله ما زلنا نتحدث عن موضوعنا الذي افتتحناه في الخطبة السابقة تحت قول الله تبارك وتعالى فتزل قدم بعد ثبوتها ولقد أوردنا الآيات في الخطبة السابقة وأتينا إلى قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ومررنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا على أبواب زمان أو في زمان يمسي الرجل فيها مؤمنا ويبيت كافرا أو يبيت مسلما ويمسي كافرا أأذن الله تبارك وتعالى والسبب في ذلك أن الأقدام تزل وتنحرف ولا تثبت على جادة الطريق وهي ما تحدثنا عنه في الخطبة السابقة وقلنا أن المفردات الواردة في الآية سنتحدث عنها في الخطبة الثانية لكن الوقت ضاق علينا وأقول وبالله التوفيق من مفردات الآية التي هي ذات أهمية بالثبات على الصراط المستقيم قوله تبارك وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي أيها الإخوة المصلون وأيها الإخوة الإيمان والمراد بقوله تبارك وتعالى إياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف باسم الله سبحانه وتعالى وتجعلها وسيلة لخداع الناس فالناس حينما يرونكم تحلفون وتعظمون اسم الله عز وجل يثقون أنكم صادقون فيما تريدون وأنكم ملتزمون بما تحلفون عليه فإياكم أيها الإخوة الإيمان أن تستغلوا الأيمان والحلف وتجعلوها سبيلا للإفساد بينكم ونقد العهود والمواثيق عباد الله استغلال الأيمان والمواثيق الكاذبة هو ما عرف في اصطلاح النبوية باليمين الغموس وهي يمين الصبر التي يقتطئ بها مال المسلم وهو من الكبائر جاء في حديث صحيح يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين هو فيها فاجد ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وفي معنى هذا الحديث والآية التي نحن بصددها قوله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ‘yan uwa musulmi har yanzu muna tattaunawa ƙarƙashin da muka batun da muka fara a wancan satin fatazilla qadamun ba'da subutiha dan kada duga-dugan ku su zame a bayan tabbatuwar su akan tafarki madaidaici mun kawo ayoyi mun kuma tunasar da kanmu Allah yana cewa da mutane za su aikata abin da ake musu wa'azi aka to da Allah maɗaukakin sarki ya ba su lada mai yawa kuma ya tabbatar da su tabbatuwa wadda take ita ce mafi inganci. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin bayaninmu na waccan hudubar ya ambata wani hadisi da yake cewa muna dab da wani zamani ko muna cikin wani zamani a yanzu wanda mutum ke wuni a matsayin musulmi amma sai ya ƙarasa daransa a cikin sahun arna ko ya kwana yana mumini amma kuma zai wuni a cikin sahun arna saboda yana sai da addinin shi da ɗan abin da bai taka kara ya karya na rayuwar wannan duniyar ba mun ambaci ayoyi da yawa a wacan hudubar amma jigon hudubar ita ce wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum muka yi alƙawarin faɗin waɗansu jimloli a cikin hudu ba ta biyu dalilin lokaci ya tsuke muka bar su su ne muke bayanin su a yanzu da Allah madaukakin sarki ya ce wa masu imani yake gaya muku ku masallata wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum ai kada ku yi amfani da rantsuwa kada ku yi amfani da alwashi na ƙarya kada ku yi amfani da wannan a matsayin hanyar da za ku ke yaudarar mutane ku fito da siffa ta addini siffa ta mutanen ƙwarai siffa ta amintattu kuma ku ambaci sunan Allah don ku yaudaru ɗan uwanku mutum ya ce wallahi mutum ya ce tallahi mutum ya rantse da girman Allah da buwayar shi alhali ya san yaudara zai yi da ha'inci a daidai wannan lokaci din malamai suka ce lokacin da kuke irin wannan rantsuwar kuke ambatan Allah to mutane za su ɗauka ɗin ku kun san girman Allah kun san girman matsayin rantsuwa tsakanin ku da Allah maɗaukakin sarki za su ɗauka da gaske kuke rantsuwa ɗin kuma kuna nufin za ku lizimta da wannan gaisuwa ɗin za ku lizimta da wannan rantsuwa ɗin sai su ba ku aminci bisa wannan rantsuwar duk wanda ya irin wannan rantsuwa ya karya wannan rantsuwa ya ci alwashi da ita to irin waɗannan su ne Allah baya tabbatar da su a hanya madaidaiciya ‘yan uwa saboda kuna neman abin duniya kuna neman mukami kuna neman biyan bukata kuna so ku kai ga wani hadafi kada mutum ya kuskure ya ambaci sunan Allah cikin abin da ya tabbatar ba ne a zuciyar shi ba duk wanda ya irin wannan yana ga kamar ya sha an aminta ya yi wa ɗan uwan shi ya rifta shi to shi kuma sakamakon shi a gangaba za mu taddafa ta zilla kadamun ba da subutiha to duk wanda ya wannan a cikin bayani malamai suka ce don haka kada ku kuskura ku yi amfani da rantsuwa ku yi amfani da alwashi da yarjejjene ku tsakanin mutane kawai don ku yi barna ku warware ayyukanku amfani da rantsuwa da alkawari na ƙarya wannan shine abin da aka sani a yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ita ce al-yaminul ghamus rantsuwar da ba a yi mata kafara rantsuwar da sai an tubar ma Allah an tubar ma wanda aka yi gashi sannan Allah madaukakin sarki ke sauraron ta ita ba a mata azumi guda uku ba a ciyar da miskinai ba a tufatar da miskinai in ka yi ta kawai ɗaya ne cikin manya-manyan zunubai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera su tare da shirka ya jera su tare da saba ma iyaye wannan ita ce ake kira alamin lughamus Abdullahi dan Mas'ud ya rawaici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa ala yaminin huwa fiha fajir wanda ya rantse da wata rantsuwa ya san yana fajirci cikin wannan rantsuwa ta sa liyaktati'a biha malam ri'in muslim yayi wannan rantsuwa ce dan ya ci dukiyar wani dan uwa musulmi ya aminta da shi ya bashi bashi ya aminta da shi ya bashi aran kuɗi ya aminta da shi su yi mu'amala ta kasuwa ya aminta da shi ya shugabantar da shi a kansa ya aminta da shi ya bashi aran dukiyar shi ko ya bashi aran gida ko ya bashi aran gona yana mai alƙawari da rantsuwa cewa ba ƙari ba da gaske zai cika wannan rantsuwar duk wanda ya irin wannan rantsuwar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban wannan mutumin zai hadu da Allah daidai lokacin da Allah ke fishi da shi duk lokacin da ka rantse ma dan uwanka musulmi ka tabbatar ƙarya kake cikin wannan rantsuwar ba abin da ke cikin zuciyar bane tun daga wannan lokacin Allah zai fara fishi da kai kuma har sai Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama yana cikin wannan fishi da kai kuma wannan fishin fahi ne abin da Yahudawa suka yi ma Allah maɗaukakin sarki da ya fihin da su ya ce fa ba'u bi ghadabin min Allah suka juyo da wani fishi daga Allah maɗaukakin sarki tun daga wannan ranar Allah ya daidaita al'amarin su a wannan doron duniya din Allah ya sallaba musu azaba duk inda suka dunkule suka taru suka ce wannan kasan mu ce sai Allah ya turo wanda zai tarwatsa su ya daidaita su a doron duniya har gobe malamai sun yi ittifaki inda za su haɗu su dunkuli guri ɗaya hau sai Allah maɗaukakin sarki ya take tarwatsa su kuma inda za su ɗaiɗai ku su shiga cikin al'umma kuma sai sun addabi al'umma sun cutar da al'umma so don haka duk wanda Allah ya alƙawarin fishi da shi babu yadda za a yi al'amuransa su haɗu babu yadda za a yi al'amuransa su daidaita babu yadda za a iya samu kansa akan tafarki madaidaici da haka ƴan uwa musulmi da yadda mu'amala ta kai mu'amala da yadda muke so mu yaudar mutane a siyasance a cinikayya a zamantakewa a auratayya kada mutum ya yi kuskure ambata sunan Allah cikin abin da ya san ba shi ne cikin zuciyar shi ba duk wanda ya yi wannan Allah madaukakin sarki zai fishi da shi ma'anar wannan hadisin da ma'anar ayar da muke bayani akan ta wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum Allah ya sake ambatar wata aya cikin alqur'ani yace waɗanda suke saye da alƙawarin Allah da rantsuwar shi samanan qalilan dan wani kuɗi da bai taka kara ya karya ba wata biyan bukata ta duniya mutun ya hau teburin siyasa ya rantse da Allah ya ce kaza zai yi bayan ya gama campaign ya ci zabe a bashi alqur'ani har wa yau ya rantse akan cewa zai yi adalci zai yi daidaito ba zai fifita waɗansu mutane akan waɗansu mutane ba wasu yanki akan wasu yanki daidai wannan lokacin da yake rantsewa idan zuciyarsa tana gaya masa wannan ba shi ne abin da zai zartar ba ‘yan uwa ‘yan siyasa su wa kansu waɗannan faɗaɗin inna ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan irin su da rabo a ranar gobe alki wala yau يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم بزي جار الأمر صبا لذلك دون دي رنسوا تكريا da sunan siyasa da sunan kasuwa da sunan mu'amala da sunan yana neman aminci waɗannan mutanen Allah ba zai taɓa mai da su na gari ba wataƙila yasa muke ganin duk wanda ya mai da kansa mai rantsuwar ƙarya a kasuwanci sai Allah ya daidaita al'amuransa mai rantsuwar ƙarya a cikin siyasa Allah bai gama masa lafiya kalau a ci amanarsa a jam'iyya a yaudare shi cikin jam'iyya Allah ya kwace arzikin da ya bashi ya wulakanta kuma yana kallo ana yi babu shi wala yuzakihim Allah ba zai taba daidaita al'amuransu ba walahum azabun alim idan an yi hisabi a ranar gobe alkiyama su suna cikin waɗanda za su ɗanɗana azaba mai raɗaɗi da haka ‘yan uwa musulmi rantsuwa da sunan Allah a inda bai dace ba a mahallin da ba shi ne abin da ke cikin zuciyarmu ba mai daga kan tafarki madaidaici kuma akwai azaba mai raɗaɗi jumla ta gaba wadda za mu tattauna a kanta a cikin ayar shine faɗin Allah maɗaukakin sarki wanda da shi muka wa hudu battake fatazilla qadamun ba'da thubutiha ay anna awwala dararin annahu tazilla qadamun ba'da thubutiha fa ba'da ma kuntum thabituna 'ala as-siratil mustaqim tazillun wa tanharifuna an wa hadha al-inhiraf يخصكم أنتم في أنفسكم وليس هذا فحسب بل تفقدون اسم الإيمان والتقوى والاستقامة إلى الإعوجاج والزلل وأيضا تذوقون السوء ولكم عقاب عند الله عز وجل لأنكم بسوء خلقكم ونقدكم العهود واتخاذ الأيمان للإفساد وخداع الناس تنفرون عن الدين ‘yan uwa musulmi, faɗin Allah maɗaukakin sarki fata zilla kadamun ba da subutiha, digadigai za su zame a bayan da sun tabbata, suka ce ɓarna ta farko, masifa ta farko da za ta fara tabbatuwa a kan mai alkawari na ƙarya, mai rantsuwa don ya saɓa, shi ne Allah ba zai bar digadigansa su tabbata a kan tafarki madaidaici ba. Da kuna da imani, kuna da taƙuwa, kuna cikin masu addini, kuna na gaba-gaba abin misali, bacin kun kasance kamar waɗannan sai Allah maɗaukakin sarki ya zamar da ku daga kan tafarki ta zillun sai ku zame watan harifuna an ku karkace wa hadhan inhiraf yakhusukum ankum fi anfusikum wannan karkacewar da zamewar ku din ku ne za ku zame a karan kanku da haka duk wanda yake rantse ma Allah da gangan samar da imani daga cikin zukazukan daga cikin zukatan shi ba zai tabbatar da diga da gansa cikin masu ƙaryaci ne zalim da ko ya bayyana wasu munanan laifin san mai neman ne ne sai Allah ya bayyana wasu munanan ayyukansa tun kafin ya bar duniya fatafinna katafun ba da sobuti hasb wannan ba ita ce kadai ba ya kauce daga kan wannan tafarkin sai bal tafqiduna ismal imani wa taqwa wal istiqama mutum mutum sai taqwa mutum sai ya rasa sunan istiqama ba imani waɗanda suke samun aljanna bace abu sa karantarwa alqur'ani karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ta zauna a cikin zuciyarsu su ne masu bibiyar umarnin Allah masu bi su tabbatuwa akan wannan jawa mutane su kauce daga kan tafarki madaidaici da duwan ya rasa sunan imani ya rasa sunan takwa ya rasa kama Allah kuma yace zai sake dandana muku wa tazuqu su'a bi sadatum asad muku mun kana wasu kuma gane addinin Allah madaukakin sarki addini ya sa Allah ce wata mutane gari ya da ar wannan karya yarjejeniyar da zalunci ba zai taɓa mutanen da a inda suke harkoki suka dace musu kuma suna hana wa irin waɗannan rukunin mutanen kar to Allah zai masa wannan sakamakon ina wanda suka yi haka ga ƴan kuma guda ɗaya kawai kabila ce ta ban manin zama zalunci arzi ya Allah idan ka zalunci wanda ba dan garin ku ba ka zalunci wanda ba dan gidan ku ba wata zuqu su'a bima sadattum an sabilillah Allah zai ɗanɗana muku azaba saboda kun hana mutane ganewa ta farkin Allah madaukakin sarki dalilin da yasa haka fal kufar idza ra'awkum taf'aluna zalika قالوا لو كان في دينهم خيرا لأدبهم ولا زجرهم عن هذا الشر أرنا ذا سيء ودنم متى ya ladabtar da su da addininsu ya tsoratar akan da ya tsoratar da su akan abin da yake ba daidai bane akwai wani arni sai ya coshi domin ya zamanto alƙalin ƴan wasan yarjejje sai suka yi stadium ɗin da ba ta su aka suka yi wasa a cikin wasan ba na aka yi masa wa'azi aka kira da suna son su shiga akwai a siyasar irin wannan nawa muke da akwai a cikin auratayyarmu su yi hayar iyaye su yi babban sannan in aje auren ya kasa zama lafiya wata kusa fiha wala kuma azabun azim dan haka ɗan ga digai bi'a mafi muni daga cikin su shine mutun yayi jejjeniya bisa alƙawari da sunan Allah wannan alƙawarin ba shine abin da zai cika ba Allah karka jarrabe mu da zamewar duga digai a bayan ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ka dora mu akan madaidaici Allah ka shirya da mu ka ba mu shiriya ta har abada Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyir fi qulubina wa karrih بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تعادتنا من هذا المنبر نذكر أنفسنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما في الخطبة الثانية فقد خصصتها للحديث عن الأوامل التي تعين على الثبات على الصراط المستقيم لكن أيضا لضيق الوقت نؤجلها إلى الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى يقوى مسلم وكم وعد حديث من الله صلى الله عليه وسلم mu ji tsoron Allah a ko'ina muka samu kanmu, mu ne talakawa ko ne muke mulki, mu ne masu dama ko mu ne ake da dama a kanmu, mu ne masu ƙarfi ko mu ne masu ƙananan ƙarfi, mu ne masu ilimi ko mu ake ilimantarwa, mu ne ɗalibai ko mu ne malaman, duk inda ka samu kanka ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki. Ittaqillaha haifu makunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha lokacin da ka samu mummunan aiki a cikin littafin ayyukanka ka bi shi da kyakkyawan aiki cikin gaggawa tamhuha sai manzon Allah ya ce zai goge maka wancan mummunan aikin da ka gabatar da haka in ka sabi Allah ka ji an ambata laifinka kada ka hau fada da musifa abinda zaka yi kokari ka bi da kyakkyawa kana fita kyautatawa masu kananan karfi yi sadaka taimaki makwabtanka taimaki ƙananan yara ko ƴan mutsi-mutsin yara ne ka gani shafa kan wani yi masa kalma mai daɗi asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan idan zaka mu'amalanci mutane ka mu'amalance su da halaye da suke kyakkyawa kyawawa na addinin musulunci waɗannan kyawawan halaye da muke wa kanmu hudu ba da su a kowane sati sune irin abin da suke hana mutum ya zame daga kan tafarki madaidaici shi yasa manzo Allah ke cewa khaliqin nasa bi khuluqin hasan in za ka zauna da mutane ka zauna da su da kyakkyawan hali mutane su ga alkhairinka su ga kyan halinka ka su sanka akan mugunta ka su sanka akan marar mantuwa ka su sanka akan zalunci ka su sanka akan cuta khaliqin nasa bi khuluqin hasan khutuba ta biyu abinda muka so mu tattauna akan ta sune kaɗan daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum ya tabbata kan tafarki madaidaici saboda ƙwarewar lokaci ita ma za mu basu sai zuwa hudu ba ta gaba za mu ambaci kaɗan daga cikin ɗabi'un da suke sawa mutum ya zamanto akan tafarki madaidaici Allah ba zai jarrabe shi ba ya zame ya zamanto sahun mutanen banza waɗanda za su taɓe a ranar gobe alkiyama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma habbib ilana al-iman Allahumma habbib ilana al-iman Allahumma habbib ilana al-iman wa athbitna alayhi ya rabbal alamin wa athbitna ala al-iman ya rabbal alamin Allahumma thabbitna ala al-iman wa ta'a Allahumma thabbitna ala al-iman wa ta'a ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik ya muqallib al-qulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين اللهم أئنا على قضاء حوائجنا اللهم أئنا على قضاء حوائجنا اللهم أئنا على قضاء حوائجنا اللهم ثبتنا على الإيمان والطاعة اللهم ثبتنا على الإيمان والطاعة اللهم ثبتنا على الإيمان والطاعة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاة